الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته To ci gaba da karatun littafin Irshadu Salik wanda ya fi shahara da askari a wannan rana mai albarka rana Asabar 19 ga watan Sha'aban hijira 1447 wanda ya munasaba da bakwai ga watan biyu shekara 2026 miladiya. darasinmu na sha uku kenan to an kwana a ga bayani wanda ya shafi tsalki yanzu kai tsaye za a shiga sallah za a shiga kitabu salati littafi da zai yi bayani akan hukunce-hukuncen sallah to sai ya fara da mawaƙi tussala lokutan sallah saboda shi ne abu na farko da ake bukata mai sallah ya sani shin sallar da zai yi ma lokaci ya shigo domin sallah ba za ta zama wajibi ba sai lokacinta ya shiga to shi yasa ake maganar lokacin kamin komai Mala ce ya dukulu waƙatun zuhuri bizawali. Lokacin azahar yana shiga bizawali a lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama. E, da zarar rana ta gurgusa daga tsakiya, to azahar ta yi. In gari ya waye, to za ka ga rana in ta fito? za ka ga tayo yamma tana tafiya tana tafiya har ta kawo tsakiya ma'ana ta raba tsakanin inda ta fito da inda za ta to iya zan ta gurgusa daga inda ta fito ta shiga inda za ta ko da da lahaza ne ko mi kankantarsa to a nan za a ce azahar ta yi shi ake kira zawali to sai fassara maka zawali ɗin da yadda za ka gane shi wahiyar ziyaratu zilli shi ne inuwa ta dinga ƙari ba a da gayati na ƙasihi bayan ta kai ƙarshe wajen ragewa inda yan rana ta fito za ka ga inuwa tana da tsawo a yamma to rana tana ɗagowa sama tana ɗagowa tana ɗagowa tana ɗagowa ta tinkari yamma inuwar taka tana raguwa tana raguwa tana raguwa tana raguwa tana raguwa to lokacin da ta daina raguwa kaga za ta koma gabas kenan a lokacin da ita kuma rana ta tunkari yamma dama da inuwa da rana ba sa haduwa in rana na gabas to inuwa na yamma in rana na yamma inuwa sai ta koma gabas haka Allah ya tsara abu. To in ta zo tsakiya ita rana, inuwar za ta daina raguwa, za ta yi tsaye. To daga nan tana shirin juyawa ita inuwa ɗin ta koma gabas. To tana fitowa a gabas ɗin, to shi kenan an samu zawali. Azahar ta yi. azahar ta yi saboda haka in ka samu ice ko dutse ka kafa shi kamar irin yanzu da rana ta abin nan to za ka ga inuwarsa ta bayyana to matukar ka ga inuwar nan tana raguwa ba ƙari ba to azahar ba ce ba in ka ga ta daina raguwa an gane rana ta kai tsakiya kenan duk da in ta kai tsakiya kamin ta ci gaba da ƙari to ba wani lokaci ne mai 'yan sakanni ne wanda suke kira da waƙatun listiwa'i lokacin da ta daidaita a sama to ƙarin shi ne muhimmi an gane lokacin da ta juya gabas ɗin kaga ta ƙaru to shine muhimmi amma in kaga tana raguwa ko ba ta ƙaruwa to shi ma duk azahar ba ta yi ba sai an samu ƙari na ita inuwa ɗin eh to shi zillin zawal shi ake amfani da shi wajen gane lokacin sallah azahar kuma yakan bambanta ta hanyar lokuta da wurare za ka ga akwai ƙasashen da ko kuma garuruwan da yankin da za ka ga su koyaushe akwai zillin zawali tare da su don galibi in rana na tsakiya daidai da kawunanmu to irin wannan lokaci ba a cika samun zillin zawali ba in inuwa in rana ta zo tsakiya za ka ga inuwa ɗin ta ƙari sai ka ga ta ɓace ba ka lalabe ta babu sai ka ɗan duka haka sai ka ga inuwar ta hito amma in ka yi tsaye tsaf to za ka ga ba inuwar to irin wannan yanayi ba zillin zawali babu zillin zawali to shi yasa za ka ga duk waɗanda rana take fitowa tsakiyar kawunansu su to za ka ga zillin zawali yana da karanci a wurinsu su kuma waɗanda rana ke fitowa gefensu kamar a ce a gabas maso kudu kamar irin lokacin hunturu kamar munan za ka ga lokacin hunturu to rana takan fito gabas maso kudu to akwai zawali a wannan yanayi lokacin malka inda mana takan kama da za ka ga rana takan fito gabas maso arewa da shi ma wannan lokaci za ka ga akwai zawali amma duk sanda za a ce rana na tsakiyar kawunan mu da za ka ga babu zillin zawala a wannan lokaci eh kawai a wannan lokaci ma'auni da an tabbatar da rana ta gwabta ma tsakiya to kawai za a yi sallah ba sai an duba inuwa ba a irin wayannan lokuta ba a duba inuwa eh can da za ka ga wasu suna fitar da shi a ɓangaren maroko a wani da ɗaɗɗen malami da aka yi malam abu makara'in yana da ilimi na geography sosai eh to ya fitar da zillu zawali a wancan lokaci nasu to sai zan munan yanki mu bai aiki da sheku usmani ya zo to sai ya gyara a kai sai ya fidda namu to a nashi lissafi dama akan yi amfani da watannin turawa e to mu kusan za ka ga kamar wata biyar ba mu da zillin zawali bakwai su ne ake samun zillin zawali wanda duk an yi bayanin su kan karatun da aka yi game da lokutan sallah wanda kwanaki an tura shi a gurup to can da za ku samu cikakken bayani a kai da shi ne har shi ibn ishaqa yake waƙe wannan ramzi na shehu usman cewa hajab wa ba'adu khamsatun tan'alimu wa ba'da ha bajdahu hadha yu'lamu to saboda haka za su ci mana lokaci in mun tsaya don sharhin wannan baiti yakan ɗau minti talatin sai wannan shi ne to sai a ƙara bibiyar karatun za a fahimci yadda lokacin da za a fitar da zillin zawali da lokacin da ba za a ma tsaya kallonsa ba to wa akhiru al-ikhtiyari lokacin azahar na ikhtiyari zaɓaɓɓe idan tsara zillu shakhsi mislahu lokacin da aka auna inuwar mutum ta zamo daidai tsayinsa ba da zillin zawali amma bayan cire waccan zillin zawali eh mun ce in inuwa tana raguwa to azhar ba ta yi ba kuma rana ba ta kai tsakiya ba in ta kai tsakiya to nan ne inuwar za ta yi tsaye in akwai zillin zawali zaka ga inuwar ta tsaya in babu zillin zawali zaka ga inuwar ta shahi in kai tsaye sai dai kaga babu komai sai dai kawahunka kawai sai in ka duka haka sai kaga inuwar ta fito amma in ka tsaya straight babu ta an gane yawwa to saboda haka inuwar da za ta fito ta yi ƙari to ita ce zillin zawali to sai an cire ta idan an ka cire ta to shine sai ka auna sauran ragowar inuwar in ya yi daidai da tsayin abin da kake awo da shi to an kai ƙarshen muhtari na azahar in kuma babu zillin zawali to sai ka auna inuwar gaba ɗaya da tsayin wannan abin da za ka auna nan ba za ka fitar da zilla tun da mun ce akwai watanni guda biyar can ambace su a wancan karatu ana iya tuna watannin da wani february watan biyu ko eh yawwa eh watan hudu watan biyar watan shidda watan bakwai watan takwas waɗanda duk ba su da zillin zawali yanzu muna watan nawa to yanzu kaga za a duba zillin zawali za a duba zillin zawali ke da eh eh yanzu duba haka sai ka auna ka ga inuwar raguwa ta kai koya yanzu akwai inuwa eh wani abu za ka ɗan kafa straight haka tsaye an gane inuwarsa sai ka yi wa inda inuwarsa ta kai alama to in ka zo ka ga inuwar ta gurgusa daga wannan alama to azhar ba ta yi ba ta gane eh azhar ba ta yi ba shine abin da ake magana wa akhiruhu mislaihi to wa huwa awwalu waqtil asri kuma inuwar komai ta zo daidai tsayinsa shine lokacin farko ga sallan la'asar wa akhiruhu mislaihi ƙarshen lokacin muhtarin la'asar shine inuwar komai ta raba shi biyu eh duka kuma za a kula da cire zullu zawal din in watannin da akwai ta ne wal magharibi to adafi ne yadkhulu waqtu zuhuri ai wa yadkhulu waqtul magharibi lokacin magariba yana shiga bil gurubi da faduwar rana muqaddarun ita magariba ana kaddara lokacin ta na muhtari bi fi'liha da aikata ita magariba din yin sallar ba da tahsili shuruɗiha bayan tabbatuwar sharuɗanta na tsalki da rufe al'aura to dan wannan lokacin ka je ka yi tsalki ka yi alwala ka sa sutura ka je ka yi sallah to 'yan mintunan da za ka yi waɗannan abubuwan to shi ne muhtarin sallan magariba kaga shi takaitacce ne kenan eh amma akwai wani ƙauli cewa muhtarinta yakan je har shafaƙi ya ɓoye don rana ta faɗi wannan ja da kake gani a yamma akwai kauli da al'imam mali ya kawo cikin almuwaɗa cewa sai lokacin da ka daina ganinsa to sannan muhtari na magariba ya wuce baburinta ya shigo ba kama wanga kauli da ya kawo wanda shi kaga an takaita kware da gaske kuma cewa har zuwa shafaƙin ya ɓoye duk ana cikin muhtari na magariba shine ya fi ƙarfi shine zancen da ya fi ƙarfi eh kaga in haka ne kenan lokacin yana dan da dan tsawo sosai kuwa ƙwarai da gaske wal isha'i ita kuma sallar isha'i bi gurubil humrati ga wurin mu malikawa lokacin da wannan ja ya ɓoye to daga lokacin isha'i ya kama kenan farkon daruri na magariba a bisa ƙauli na biyu da muka ambata wanda ya zo filmi waɗa to shi ne farkon lokacin isha'i eh amma su kaman alhanafiya sun ce a'a isha'i ba ta kamawa sai haske ya ɓoye ko da ja ya ɓace inda akwai haske da sai duhu-duhu ya shigo sannan za a yi isha'i ila mun ta hasulusi to muhtarin na isha'i ya ci gaba da tafiya har zuwa ƙarshen 1 over 3 na dare in ka auna awoyin dare daga fa- lokacin da rana ta faɗi zuwa lokacin fitowan Mm? Mm? fitowar rana to awoyin da sun ka baka sai ka raba su kashi uku to kashin farko ƙarshe- har zuwa ƙarshensa to duk muhtari ne na isha'i wani zubin ya baka karfe goma na dare wani zubin sha ɗai ya danganta daga lokaci Eh, kenan kaga ita isha'i ba sai an yi ta karfe bakwai da rabi ko takwas ba aka yi ta cikin muhtari a har zuwa tara goma wani zubin sha ɗaya wani zubin to duk cikin lokacin isha'i ne kuma muhtari eh wasubhi ita kuma sallah asubahin bil fajri as-sadiq lokacin da alfijir na gaskiya ya bayyana da kuma daga lokacin muhtarinta ya kama ilal isfaril a'ala zuwa bayyana haske maɗaukaki irin haske nan da yake bayyana kamin rana ta fito wanda suna ba da misalin shida ta yadda kake iya tsinkan mutumin da aka gabanka kuma ka gane wani na in makwabcinka ne ka iya gane ai makwabcina ne Eh, ba irin duhun da kana ganin mutum amma baka iya tantancewa ne ne ba, kuma koda ka san shi to ka ganin babu al-isfarul a'la haske bai yi karfi ba sosai a wannan yanayi to har zuwa wannan lokaci duk muktari ne na asuba eh wal afdalu amma abin da yafi falala ga ita sallah asuba at-taglisu ayi ta da sauran duhu Eh, in dai an tabbatar da alfijir din na gaskiya ya bayyana to kar a bari sai sai gari ya sai haske ya abin nan eh agun mu malikawa to a yi ta da sauran duhu shi yafi biha da ita a tagalis ana nufin duhu duhu wanda ya dan hadu da dan haske kaɗan haka shi ake kira da attagalisu wata ajilul magaribi kuma abin da ya fi magariba a gaggauta ta tunda can bisa ga kaulin da ya kawo kaga lokaci ne takaitacce nata wata akhirul bawaki sauran salloli su kuma a jinkirta su sallah azhar sallar la'asar eh da sallar isha su an so a gaggauta su an gane a a jinkirta su afwan wata akhirul bawaki a jinkirta saura bi masa jidil jama'ati ga masallatai da ake jam'i eh kenan inda ba jam'i ake ba to ba a buƙatar jinkirta su su ƙadarin amma jinkirta wa gwargwadon la ya durru bihim wanda bai cutar da su masallatan eh in ya zan 'yan kasuwa ne kake ba sallah to kaga abin da ya yi a gaggauta yin isha'i da su ko la'asar ko azhar gani sau dai isha ce sun riga sun dawo ga kasuwa akwai gajiya akwai son a huta to an ka ce za a jinkirta za a cutar da su wani bacci ma zai ɗauke shi gaba gaba a gani haka in kasuwa ne ana so a sake su je su tarbi kwastoma haka in ma'aikatan daji ne yan ka tashi kake ba sallah manoma sun je sun yi aiki sun dawo dab da magariba ko bayan magariba sai aka ce a tsawaita sallar isha'i a kai ta karfe tara ko goma to za a cutar da su Allah shi lokacin ya yi bacci tun da yana son ya kwanta da wuri gobe tun da asuba ya yi sauko ya wato mutanen da kake ba sallah za ka dibi yanayinsu an gane? eh in ka jinkirta ɗin ma to jinkirta wa katta zama mai cutarwa gare su wal ibradu an so abin da ya fi a sanyaya sallar bizuhuri sallar azhar ma'ana a kai ta lokacin da rana ta ɗanyi sanyi fil harri lokacin da ake cikin zahi in ana yanayin zahi to azhar a jinkirta ta suka ce a ɗan ƙara kamar minti sha biyar ko ashirin haka wani zubin ma har awa ɗaya Eh, in kamar da ana yin ta karfe ɗaya to kamata a kai ta ɗaya da rabi ko ana yin ta ɗaya da rabi a kai ta karfe biyu gwargwadon da yadda ranar za ta ɗan rage kaifi wa fi ifradil mufradi eh, wa fi ifradil munfaridi kaulani to shi wanda zai yi sallah azahar shi kadai ba cikin jam'i ba shin shi ma zai jinkirta ta har ta yi sanyi akwai wazantuka guda biyu wasu malamai sun ce a shi kawai da rana ta yi zawali ya abinsa kawai dama can ana magana ne in a jam'i ne don a sassauta ma mutane an gane yawa amma wanda zai sallasa shi kadai wala Allah ma a gidansa ne to shi kawai da an yi zawali sai kamar mata suke sallah a gidajensu kaga su ba wani jinkiri da za su yi a faɗan wasu malamai wasu malamai kuma suka ce a tunda annabi ya faɗi illa ya ce a jinkirta ce saboda zahin nan da ake ji yana daga cikin numfasawar jahannama sai suka ce to wannan kaga ya nuna illar jinkirin kenan ya shafi waɗanda za su yi sallah cikin jam'i da wanda zai yi sallah ma shi kaɗai kowa ana bukata ba man shakka wanda ya shakka fi dukhulil waqati kan shigan lokaci ya shiga ko bai shiga ba to lam yusalli lalle ba zai yi wannan sallar ba tunda yana shakka sai bari sai ya samu tabbas ko wal yaji tahid yayi kokari ya gano cewa lokacin ya shigo wa yu'akhir ya jinkirta sallar hatta ya tahaqqaqa har sai ya samu yaqinin shigan lokacin aw ya galiba ala zannihi dukhuluhu ko kuma ya rinjaya ga zatonsa lokacin ya shiga fa in tabayyana lahu alwuqu'u qablahu in kuma bayan yayi sallan daga baya sai ya bayyana gare shi ashe yayi sallar kamin lokaci ya shigo to a da ya sake wannan sallah ba ta yi ba saboda mi shigar lokaci sharaɗi ne eh shigar lokacin sharaɗi ne wa yudrikul ma'azuruna to al ma'azuruna waɗanda shari'a ta yi wa uzuri suna nan za a ambace su to wai duruku suna riskar a wato wasu salloli da za a ambata ba na ana bukatar su zo da sallolin kenan duk da an musu uzuri to amma sun riski sallar a lokacinta saboda haka sai su zo da ita na farko alha'idu mace mai jinin al'ada ta tsaharat da ta samu tsalki to da ta samu tsalki sai ya zan tsalkin nan kuma ta same shi a cikin lokacin sallah wata sallah to sai ta riski wannan sallah din ta zo da ita wal majnunu da mahaukaci wal muguma da wanda aka somar da alaihi wanda aka somar da shi yufiqani da suka dawo hayyacinsu, wasu biyu da yaro ya hata limu da ya yi mafalki, wal kafiru da kafiri yuslimu da yan musulunta, to azuhuraini shi ne mafi'ulin wa durikul ma'azuruna. To dukkan su waɗanga da aka ambata, da alha'idu, da almajinunu, da almuguma alaihi, wasu biyu, wal kafiru, su biyar ɗin nan. to kowannensu yudriku zuhuraini zai riski azahar da la'asar libaka'i hamsin raka'atin idan ya zan ita mai haila tsalki ya zo mata kamin rana ta faɗi da gwargwadon yin raka'a biyar tare da cire lokacin wanka da sanya suturarta. an gane sai za abin da ya rage rana ta faɗi za ta iya yin wanka ta sa sutura kuma har a yi raka'a biyar to lallai za ta yi azahar za ta yi za ta yi la'asar saboda raka'o'i hudu na la'asar ne ita kuma wannan ɗayan raka'an ta jayo mata azahar kaga za ta yi su saboda tsalkin ya riske ta cikin lokacinsu shi yasa aka ce ta yi su gaga ba a ce ta yi asuba ba saboda ita ta riga mi ta riga ta wuce to haka almajinun mutum ne ciwon aljani ya taso masa ko hauka to sai zan dab da magariba sai ya falka to ko da ya falka abin da ya rage rana ta faɗi za a iya samun raka uku tare da alwalarsa da saka suturarsa to shi ma zai yi mai azahar da la'asar na wannan yinin kawai to haka shi ma almuguma to haka ƙaramin yaro ya kwanta bayan sallar la'asar sai ya tashi dab da magariba amma magariba ba ta yi ba rana ba ta faɗi ba ko da ya tashi sai ya ga ya mafalki tun da ya mafalki kaga alamun ya balaga kenan mafalkinsa na farko to sai zan lokacin da ya rage rana ta faɗi zai iya zuwa ya yi wanka na janaba kuma har abin da zai yi saura a samu raka'a biyar to shi ma zai yi azahar zai yi zai yi la'asar haka kafiri wanda yan musulunta kafiri ne yan musulunta ko kamar irin masu musulunta din nan in ana tafsiri wuraren karfe shida misali ko makabancin haka ko biyar da wani abu to sai zan rana tana da saura amma zai iya zuwa ya wanka ya nemi sutura ya saka har a samu tazaran raka'a biyar wannan aƙalla ake faɗa eh daga raka'a biyar zuwa sama to ka ganin sai a ce ya rama a zahar ta wannan yini da kuma mi da kuma la'asar to shine abin da yake nufi wai dirikul ma'azuruna alha'idu tadahharat wal majnunu wal muguma alaihi yufiqani was sabiyu yahtalimu wal kafiru yuslimu az-zuhuraini az-zuhuraini eh an yi musu tasniya ne da lafazin az-zuhur lit-tagalib ana nufin az-zahar da la'asar libaqa'i khamsi raka'ati ba'da taharati bayan cire time din tsalki wasitire da sitira wanda ma ambace shi ko? To wannan in a gida suke kenan. To in matafiya ne fa, wali salasin in kuma matafiya ne fi safari to ya za abin da ya rage zai kai a yi raka a uku fi safari in a halin tahiya ne kamar matar da jini ya ɗauke mata tana halin tahiya ne ko shi mahaukacin da ya dawo hankalinsa ko wanda aka somar da shi ko ƙaramin yaro da ya mafalki ko kafiri duka suna halin tafiya ne to sai su cire lokacin wanka da sitira da kuma tazaran samun raka'a uku an gane yawwa saboda kaga ƙasar wai ake yi ko a zahar raka'a biyu ake la'asar raka'a biyu ake to raka'a biyu na la'asar ne raka'a ta uku ta azahar shi eh to kaga in a halin tahiya ne to time din raka'a uku kawai za a cire ba na raka'a biyar ba eh ba na raka'a biyar ba to wale hinna in ya zan time din bai kai raka'o adadin raka'o'in nan da aka ambata ba kamar can da aka ce in suna zaune zaman gida ko in aka cire time ɗin wanka da sutura aka sai a cire na raka'a biyar to sai zan kawai abin da za a samu raka'a hudu ne ko biyu ko uku ko ɗaya to ya za a yi fakat kawai to shine ya ce ya ta fakat to anan ta biyun za su yi ita ce la'asar kenan azahar ta yi min yawwa ta yi tsalki amma kuma abin da ya rage na ta yi wanka ta sa sutura bai wuce a samu raka a hudu ba to kaga la'asar duk ta kwashe su eh ba ta rage ma a zahar kowai ba eh to haka shi ma almuguma alai haka shi ma almajnun haka asabiyu haka shi ma alkafiru to haka in suna halin tahiya sai ya zan abin da ya rage bai kai raka a uku ba kila raka a biyu ne to shi ma dai asani ya tafakat sai su riskar da ma'ana su zo da ita la'asar ɗin kawai to wannan shi ne to wale arba'in ƙabal alfajiri in ya za abin da ya rage zai kai raka a hudu kame alfijir ya bullo to al-isha'aini sai su zo da isha'aini magariba da sallan isha'i e, mace ce ta kwanta ta tashi ƙarshen dare ko ta tashi sai ta ga ta samu tsarki kuma alfijir yana batun ya fito amma abin da ya rage za ta iya zuwa ta yi wankan hailanta har a samu tazaran yaraka a hudu an gane to za ta yi magariba yawwa rakawai uku na magariba ne raka a ɗaya ta isha'i ce an gane ko? eh ta isha'i ce kuma haka hukuncin yake ko da a halin tahiya ne tunda ita magariba ka gaba a ƙasarunta ko kana halin tahiya raka a nawa za ka yi yawa to shi wannan ba bambanci tsakanin tana halin tahiya ko tana zaman gida ko tana zaman gida eh an gane to wannan shine in kuma ya zambe kai raka'a hudu ba kila raka'a uku ne ko raka'a biyu ko raka'a daya an gane to shine yace wali dunihinna in raka'o'in ba su kai hudu ba al-akhirata to kowannensu zai rama ta ƙarshe ita ce sallar isha'i in ya zan abinda za a samu bai wuce raka a uku ba ko biyu ko ɗaya e bayan yin wanka da suturar da za a sa an gane to shi za a shi za su ita za su rama ita isha'i din sai ya zamo a nan kenan wata tsutsul ulayani sai ya zan ta farkon azuhurai ne ta faɗi ita ce azahar ta farkon al'isha'ai ne ta faɗi ita ce almagarib wasu buha haka za su zo da asubahin liba ƙa'ira ka'atin in ya za abin da ya rage bai wuce a samu mi raka'a ɗaya ba ƙabla tulu'i kamin ɓullowar rana tsalkin da ta samu kamin rana ta fito ne wato har aka yi sallah asuba duk jinin yana nan amma can zuwa rana ta fito kuma sai ta ga lalle ta samu tsalki amma abin da ya rage bai wuce a yi raka'a ɗaya ba bayan wankanta to nan kawai za ta yi mi yawwa za ta yi asuba kawai wa tsuruwul uzuri to nan ana magana ɗaukewar uzurin ɗaukewar jinin ɗaukewar hauka ɗaukewar suma bayyanar balaga ga yaro da musuluntar kafiri to nan kuma sai ya zan uzurin ne ya bujiro eh mace ce ta jinkirta a zahar da la'asar ba ta yi ba can dab da magariba kuma sai haila ya zo mata to sai ta auna daga zuwan haila ɗin nan da faɗuwan ita wannan ranan in za a samu lokaci na raka'a biyar tare da cire lokacin wanka da lokacin sutura an gane to sai ta rubuta a takarda an bi ta bashin azahar da la'asar injini ya ɗauke ta yi wanka za ta bi za ta rama su in kuma bai kai raka'a biyar ba raka'a hudu ne ko uku ko biyu ko ɗaya to sai ta rubuta la'asar azahar ta faɗi in kuma da daddare ne ta je tana ta shagalinta ta ƙita yi bagariba ta ƙita yi sallan isha'i tana ta harkokinta ba ta yi ba sai ƙarshen dare sai hailan ya zo mata to shi ma za ta duba in ya zan za a samu raka a hudu to bayan cire lokacin wanka da lokacin sutura sai ta rubuta an bi ta magariban wannan daren da kuma yauwa in kuma bai kai raka'a hudu ba kila raka'a uku ne ko biyu ko ɗaya to sai ta rubuta sallan isha magariba ta faɗi in kuma asuba ce abba ta yi ba tana ji ana asuba ta yi ta kwancinta tana zan tashi in yi subahi zan tashi zan tashi hattan makara ko da ta tashi rana na batun fitowa sai haila ya zo kaga ba za ta yi sallah ba to sai ta auna daga lokacin zuwan hailan an gane da bayanan rana in za a samu raka'a ɗaya to sai ta yi mi sai ta ranka asubahin an bi ta bashi to wannan da yawa daga cikin mata ba su da wannan ilimi to kuma ga shi a askari to ba a karatu ne subhanallah karatu bai amfani ba ke to da yawa mata ana bin shi ana bin su bashin salloli ba sani ba kuma shi a hukuncin azumi wanga abin da aka faɗa na sallah to haka shi ma azumi yake duk matahiyarsu ɗaya so kaga abubuwa ne sai an yi me sai an yi a hankali yawwa ta ɗauki azumi misali can ana batun a sha ruwa sai haila yanzu kaga irin wannan yana faruwa to da yawa wasu sai kaga ba su iya dubawa sai su ɗauka azumin nasu ya yi alhali kuma azumin kuma ya riga ya abin nan ya lalace ba tare da sun ma sani ba to inda rana ba ta faɗi ba azumin nata ya lalace kila tana can tana ƙoƙarin ta haɗa kayan shan ruwa da sauransu a lokacin haila ya zo ba ta sani ba kila ba ta tashi duba ba sai lokacin sallar isha ko lokacin da za ta yi bacci kuma alhali ita tana tunanin ta yi azumi alhali azumin kuma ya warware alhali an bi ta bashi da shi azumi wajibi ne ta ranka shi to haka bullowa uzurin yake ga ɗuruwar uzuri da misali zalika shi ma kwatankwacin ɗaukewa uzurin ne abinda aka ambata to shi za ka faɗa ga bullowa uzurin an gani? to wannan shi ne to shi ne ce limithili zalika muskitun to irin wannan yana sare yadda wato sallar da bai uzurin da bai riska ba uzuri ko ya zo na haila ko na hauka ko na suma to in ya riski sallah to nan ne za a ranka sallar in kuma sallar ta riga ta wuce shi kenan illan nauma sai dai bacci wanda siyana da mantuwa to su kaga ko lokaci ya wuce za a yi za a rama saboda sunarsi ya zo kan cewa yau a rama wal bulugu balaga fil wakati lokaci a cikin lokaci yujibul i'adata yana wajabta yaro ya sake sallah farzan farilla eh yaro ne ya je ya yi la'asar ko da ya la'asar bai balaga ba bayan ya la'asar sai ya je ya kwanta can dab da faduwar rana sai ya tashi ko da ya tashi sai ya ga ya maholki ya ga ya maholki a kane to matukar rana ba ta faɗi ba in kuma za a samu waɗancan rakawo'i da aka ambata to sai ya rama wannan sallah hatta wagga da ya yi ta la'asar ɗin nan ba ta wajibi ta ba ta nafila ce tun da ko da ya aibata waje ba ba ko ba haka ba to kuma gashi balaga ta zo mai kuma lokacinta yana nan to kaga ya rama ta wa qabla fawatil juma'ati haka in juma'a ce kamin ta kubuci in juma'a ce kamin ta kubuci yana kwance ga ana fita masallaci shi ya ƙi zuwa duba da cewa to ai shi ba baligi ba ne can zuwa ai kira na biyu sai ya ga balaga ta zo masa to ya sauri ya yi wanka ya sheƙa ya je ya samu yawwa yanzu ta waje ba gare shi yujibu ita ya neha nan kan yana wajabta mai ya halarce ta wa man ta tsahara wanda ya tsalki wa adarakal waƙata yan riski lokaci fa'a hadasa kuma ya samu hadasi to lazimahu ma kana a darakahu ma kana a daraka waƙatahu to yana lizimtarsa ya riskar da abin da ya riski lokacinsa a ciki e duk wanda ya tsalki sai ya samu hadasi to lallai kuma in akwai dai lokacin to wajibi ne ya riskar da wannan sallah ɗin da ya riski lokacinta e ko da ko hadasi ya zo masa misali mace ce ta yi wanka ta yi komai to daga baya kuma sai ga janaba ta zo mata amma kuma a cikin lokacin ita wannan sallah ɗin ko kuma shi yaro da aka ambata da ya yi mafalki eh waka zalika haka man zakara salatan wanda ya tuna sallah mansiyatan wadda ya manta ta amma daga baya sai ya tuna to sai ya rama wa in kharaja alwaqtu ko da lokacin ta ya fita ba zai ce to ai tunda na manta ta shikenan ba eh ba zai faɗi haka ba kamar wanda wannan da yake da tsalki yana tunanin yayi sallah amma bai yi ba har hadasi ya zo masa eh to lallai dole sai ya dawo da wannan sallah ya yi alwallah yana batun ya yi sallah yana batun ya yi sallah bai samu ya yi sallah ba kuma sai hadasi ya zo mai sai alwallar ta walwale to ko da lokacin lokacin sallah ya fita to sai ya rama dai wannan sallar eh waccan da ya yi alwallah don ya yi ta amma bai yi ba nawatarsa ya yi jinkiri har alwallar ta zo ta walwale kuma kila daga baya yana ta ƙoƙarin ya nemi ruwa ya sake alwallan amma bai samu ba ko abin da zai yi taimama bai samu ba har lokacin ya fita to wajibi ne ya rama ta sai kira sallah in za mu kwana insha Allah yi malam mai askari ya yi ƙoƙari ya zaƙul matsaloli masu mahimmanci to littafin ba a cika bashi kulawa ba shi yasa ake gani yana da wuya to sai zan kuma sai mutane suka tsorata da littafin sai zan ma ko shawa te ba sa yi eh saboda ko an karanta ba a fahimta to madadin kuma a nemi waɗanda suka san abin eh in an nemi waɗanda suka sani za a gane za a gane babu matsalar da ba za a yi bayani ba za a gane ba Allah ya fa'idantar da mu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah